الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة ‘yan uwa wanda suka halarci wannan babban maulidi na babanmu, maulanmu a Sheikh Muhammad Ibrahim Zulma'ani dukkansu muna musu sallama irin sallaman da ya dace da su sannan kuma shugabana a sai a shek alhaji muhammad muhyiddin a da kuma yan uwansa gaba daya da jikokin shiri muna musu sallama irin nasu suma da kuma ainihin wannan mai gofar wannan gida Assaidi Imam Muhammad Mustapha da ‘ya'yansa da jikokinsa su ma ina musallama irin yadda ya dace da su. A dan an kama sunanka an ce an ana hau da wane da wane da an faɗa da ba faɗa ba tun da ka zo saboda shehi shehin ya sani shehi Ibrahim ya sani shehu Tijjani ya sani sai na Rasulullah ya sani. in na kama sunan ka ba wani abin da zan kara maka ko an ban kama sunan ka ba wani abin da zan kara maka da aka ce yi magana akan wannan shi ni ina gani matsayina bai kai ba amma in jama'a suka taru suka ce kai za ka yi wannan maganan dole sai ka amsa kiras a gurguje ko da yake shi malami ya bani minti ashirin yin lokaci ya kama na wuce minti ashirin din na kara ne daga aljihun maulana shan muhammad gibrima a gurguje duk abin da za ka yi ka binciki wanda yake na gaba da kai in ba ka sani kada ka zo ka bada labarin shi muhammad gibrima ba don kuma ba su harkar su kowanne su suna tafiyar da shi ne akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin almajiransa kuma sahabbai shi mai suna alhaji muhammadu amina mai marigayi yana cewa duk abin da gaya muku na ji ne daga bakin shi saboda na ji shi yana cewa duk wanda ya faɗi abu wanda ban faɗa ba ya ce ni na faɗa ba na ya taɓa to sai da mun muka auna abu sai ai wannan din ma zai ya taɓa dan me wannan din ba zai ya taɓa saboda dogara da kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار da wannan ne shi dogara shi mamar gibrila a gurguje shi an haife shi a wani gari da ake kiran shi girazu gari ne mai sarki kuma wannan garin a lokacin da aka haife shi yadda na je na ga wajen yanzu haka ana kiran wajen gibrima in ka je girazu ka ci a kai ka gibrima tsakanin garin da inda aka haife shi baya wuce minti ashirin a kuma alhamdulillah wanda muka je nuna mani shine limamin juma'a na wannan garin ana kiran shi imam muhammad gibrima mai sunansa shi Muhammad Gibrila sunan mahaifin shi Muhammad Ganin wanda ake masa lakabi ko wanda aka sani shi da malam. Malam sunan mahaifin shi Aliyu, Aliyu sunan mahaifin shi Muhammadu. Shi an haife shi a cikin hijira ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da uku. ran laraba sha biyar ga watan muharram ya zo ya yi wa fati ran laraba bakwai ga watan safar hijira dubu da dari uku da casa'in da biyar in ka auna wannan zai baka shi ya rayu shekara saba'in da biyu amma baba ayuba radiyallahu anhu da ya tashi sai da fita da kwanaki yana cewa wal umru ba'un ma'a bakkun yawma والعمر بق مع بق يوما ce shai ya rayu shekara saba'in da biyu da kwana ashirin da biyu. Iji Maulana Imam Habib Alhaji Ayura radiyallahu anhu. Shai na ji da bakin Gwani Muhammadu Karamsani wanda mahaifin wanda ya mana karatun nan mai zurfin nan babar ma ibn maulana alma'il muhammad karamsani na ji daga bakin sa yana cewa mahaifin shehu muhammadu gibriba yana shirin zai aje shehu gibriba karatu bajin allah ya kai sai ya tattace shi yana karanta annon wani garbi yana cewa inna masala'isa inda allah inna masala'isa kama sai adam take mahaifinsa ya samu wani malami a wannan lokacin ya ce wannan da ina cewa zan aje shi karatu Allah ya kai mu gudu sai sassa yana karanta allo wani garbi inda masalahin sa'in da Allah ka masali adam sai ce to zan baka shawara kada ka aje shi karatu yanzu dan in ka aje shi karatu yanzu wasu abubuwa ne zai faru sashi kiwo in ya samu shekara bakwai sannan ka aje shi karatu. Mahaifin shan ya sa shi kiwo sai da ya kiwo na shekara bakwai sannan shi aka komar da shi kan karatun Qur'ani. Malaminsa na karatun Qur'ani shine mahaifinsa Muhammad Gani. Daga nan inda ya je kara karatu akwai wani gari da ake kiran shi Tagano. Nan shan yaje zai ci gaba da karatun Qur'ani ya gyara karatun. Da'annan a sai shauƙin karatun ilimi ya kama shi. Akwai wani malami a wannan gari ana kiran shi Malam Muhammadu Nazo. Wasu sun ce kawo ne gashe wasu sun ce a kanin babansa ne. a hannunsa sai ya fara karatun ilimi a karatun fiko dai a hannunsa ya fara yana karatun fiko sai shogin halwa ya kama shi yana yana wani wani dutse da ake kira shi yana duba wajen inda zai samu ya yi alwace alwace sa nan ya samu inda ya kamata ya shiga ya halwa to da ya samu akwai kusa da shi akwai wani gari zai ne ce a mutanen garin nan wannan dutse zai shiga in yi ibada ina bukatar a kawo abin shi sai suka ce a muhammadu wannan dutse ba in ka je ka shiga ba mai kawo maka abin saboda namun daji suna a mutane barazana amma a garin nama ko ba a wari shi kadai in ya ga dama zai iya kai maka shi ko ba a wari namun daji suna jin tsoron shi haka shi ya yi masa bayani sai shi ba da ma ka je ka yi ka shiga ka ibada ka da ya shiga zai wannan ibada shi ba a wari yake cewa in na ɗauki abincin wannan malamin zan kai kada ku ce abinci malamin ne ya kare saboda namun daji ku ce a ni zan kai wannan abincin ana nan yana kai wannan abincin wata rana sai ne ya samu bakar wasu a wadda hausa da suka kumurci mashinyi kenan sai ya ana shiga wani shi shi kuma ya lokacin wanda zuwa wannan mutum ya yi bai zo ba da yanzu sai ga mashinyi ne ana shiga sai sa mashinyin bawa wannan bawan Allah waje shigo sannan da ya shiga sai ya tabbata wannan masjidin yana kusa da shi shi ya ga cewa wannan masjidin ba a ware yamma da ba mai shigo ta bane mai kaunarsa ce wannan dutse alhamdulillah na shiga ciki na zauna na yi tawassuli so da ina da yaƙini inda shi yi alwa za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen daga nan sai radiyallahu anhu wannan malamin sai Muhammad na zo yana karatun wani ta bayan wannan awon ma sai samu cewa zai kara karatu ta sana ni karatun da kai ma a wajen ne bai yarda da shi ba kayan tukunna saboda in na ga maka irin wannan hankali na sai na jarrabe ka na ga karatun akwai da yin jarrabe shi ta ta duka karatun ya yi shi ta yi tsara ka kure maka karatu ma tukunna yanzu bakin karatun na duk ka gama da shi amma zan kai ka wajen wani malami wanda za ka ci gaba da karatu shi wannan malamin malam Muhammadu Nazo shi ne ya ɗauke shi ya so da wani gari da ake kiran shi Kolori ya ce wannan ɗan ɗan uwana ne yana da kaifin hankali ya karanta littafi kaza a wajena ya karanta littafi kaza a wajena yanzu kai ne ya kamata ya zama almajirinka saboda ni ya kure min karatu da ce ka taho da ɗanka ne yanzu a yanzu na zo na sa hannu ka za mu koma da rana in na sallame shi zai zo haka aka yi ya ko suka koma da malaminsa da ya sallame shi da ya zo bai zauna a cikin garin kolori ba a arewa maso yamma wurin yanzu jeji ne ana kiran shi salatari shan ya zauna a nan a wajen hannun wani kakansa da ake cewa malam mauludu shi malam mauludu a sai da suna ba su mahaifiyar shi kawunsa ne daga nan ne ya tashi yake zuwa wannan cikin garin kolori ke yin karatu yadda ke yin karatu wasu mutane sun ce ya yi shekara bakwai wasu sun ce ya yi goma yadda mutane kuma suke gaya mana shi baya shiga wannan garin da babban riga ko da hula ko da takalmi saboda girmama wannan malamin haka nan har ya karanta ya karanta abin da zai karanta a wajen wannan malamin ya ba shi ijaza certificate cewa littafin da ka karanta da baka karanta ba da ma wanda ma baka taba gani ba in an kafa goyon daga nan shi ya shiga cikin Najeriya ya zo gari a nan guru arewa da guru ga wuce mil bakwai ba ko goma ana kiran shi jaji ruwa nan ma da ya zo wanda ya kafa jaji ruwan kawun mahaifinsa ne ya zauna a nan in cin shekara goma ya ci a nan shekara bakwai amma yana zuwa Kano Allah da ikonsa bayan malamin sa shi kada ya yi karatun wani karatun ilimi to kafin sha'anin waliyai sai ga alama abin da muka gani sai ga zai samu almajirai na hausawa ya shiga cikin birnin kano da dai inda ake san hausa yake yin karatun kalman hausa yake yin karatun hausa alhamdulillah ya yi sheku ishara hatta maulidi ya yi shi da hausa hatta maulidi ya ce bana wannan maulidin namu za mu yi shi da hausa saboda ‘yan uwanmu hausawa da suke zuwa mana maulidi. Haka a yanzu sun za a kirga almajirai shai na hausawa ina ga za su ci na bari bari in ma ba su kai za su gafi su kunna. Alhamdulillah haka shi rayuwa a cikin halayyar shehi ko da yake yana ɗan ƙarami a lokaci amma na gan shi. Muna da safe abokanan suna zagaye suna zama ana dafa shayi masu zara da ya kosai da gama sallah suna kawowa in ya an kawo su ya zai gaba ɗaya. Sharaɗi in akwai kuɗi a baka in babu shi zai zama ka bashi in ka yarda bashi. In ba ka yarda bashi ba za ka zo. haka nan in lokacin karyawa ya wuce in rana ta daga lokacin da fulani suna zuwa yana sayin a nono kwarya kwarya ya sayi fara ana kawo masa yana saya ana damawa ana damawa masa da suna sha bayan sallan azhar ko dab da sallan azhar akwai masu sai da naman miya mata ko da ke na masa sunan na kinsu akwai kamawa akwai auta da makamantansu akwai jummai suna zuwa yana sai wannan naman miya yana rabawa halayen shi in ya tashi kaciya don kowa ne yake kama yi wa kaciya kuma ya rike shi a inda ya rike sauran mutane da abin da hidiman da ake yi na wannan masu kaciyar nan za a yi kamar yadda al'ada ta nuna kuma lokacin da 'yan kaciya suka warke za a musu tuba shi zamaninsa ne za ka yi ta kai bulaguro ka tatta ɗanka da kana cewa za ka je ka nemo kuɗi in ka zo za ka wa ɗanka aure sai ka zo ka tatta wata ƙar mutane a gidan a wannan ka shayi bayan ka tafi da shirya yi wa ɗanka aure ko kuma za ka je ka je ka nemi kuɗi za ka aure da yarka bayan ka je ka nemo wannan kuɗin ka saka ka zai ga yar ba ta a gidanka gida wai shi a ai bayan ka tafi shi ya aure da ya aure da ita yana daga cikin halayen shi ciyar da mutane a yana daga cikin halayen shi kasuwanci ma shi dogare shi yana yin kasuwanci kasuwanci shi da yi aiki yake yi ba irin yadda muka sani ba ne iya da shago na sayar da kusa a kano kuma iya da shago na sayar da kusa a nan garin gurbakin kasuwa sannan iya da garka ta mangoro wannan duk alama ce ta kada a zauna a rungumi a ce Allah zai yi Allah zai yi yahudu ma yake cewa aihata aihata أن تنالوا ما عند الله مع راحة الأبدان haka shi a cikin rayuwarsa yake yi sannan a irin mutane da suke mana tambaya mutane sun dame mu shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam nawa yayi muna amsawa da mutane cewa gaskiya mun sani abin da ya yi wa shi ga shi maulana hassan muhammad muhidini shida ne muna zaune da shi a ɗakin mahaifiyarsa sai na tambaye mahaifiyarsa ya ce na ce da shi ni baban namu wannan maulidi na annabi so nawa ya shekara nawa yake yi don mutane suna tambaya mu ba mutane shi ko da ya tashi sai ce eh mu wannan maulidin mun tarta shi yana yi to sai muka fassara ba wanda ya san lokacin ke abin da ya sa muka fassara a yanzu hanyar da muke da shi in za ka kirga shekarun su zai kai saba'in ma'aikatar sa take sha bai san lokacin da shi har wani to waye zai gaya maka yanzu ga lokacin adadin wurin annabi da shi yi gaskiya ba mu san da wannan ba amma masu tambaya mu binciken da muka yi sai muka so tun da wanda yake son wannan tambaya bari mu ba shi abin da muka sani shi ne halifa muhammad ganin wanda yake shi ne halifa na farko bayan shi ya yi halifanci na shekara ashirin da biyu da watanni in ka duba ya yi maulidi ashirin da uku sai maulana halifa na yanzu sai muhammad hatim al-aghlaq ya yi maulidi daban-daban ashirin da takwas wanda muka sa na gaban Allah ya kai mu yi maulidi na ashirin da tara ke. Kenan halifanci shi yanzu wancan ya yi na shekara ashirin da biyu da watanni wannan kuma halifancinsa yanzu ya doshi ashirin da takwas da watanni yana neman ashirin da tara. kenan ka hada wayannan mu'jizan zai baka shekara hamsin da ɗaya kin da wafati shi aka yi maulidi to na mace hamsin da ɗaya abin da kin na ɗauka kenan an yi wannan maulidin da muka sa gaba ne amma an za ka tabbatar da wani zai baka shekara hamsin da aka yi maulidi na shi mamar gidre wannan watan da muka sa gaba mai kama ba su har yanzu da kwana bakwai shine a wafatinsa ya samu shekara hamsin da daya haila yau masu tambaya suke cewa shi ɗan uwan shehu Muhammadu Gibrila mutum nawa ne, ‘ya'yansa mutum nawa ne. To da suka dawo da yake na ‘ya'yan mun sani da wanda lokacin da yana raye ya binne, da wanda aka yi bari, da wanda suka ɗauki suke ya bari, amma na ‘yan wan nashi shi ne muka yi bincike muka samu wannan takardar rubutu shi na hannun shi. da a ce ina nan babar ma zai yi karatu shi ne ya kamata in ba wannan takardar ya karanta saboda ni ba da ilimin da zaka sa a gaban wayannan manyan manyan malamai amma karatu insha Allah zan karanta a farko da shi Maulana Shehu Muhammad Gibrima akwai wani almajirin shi da ake cewa mara aflan na garirari ya yi fesoci fesocin ɗansa wanda yake shi ne liman yanzu a wannan gari na yayari ya nuna mu daga baya harkan wannan mulki zai tashi na sha yi masa magana yana cikin kaya har yanzu bai gane ba na kuma na tambayi ɗansa mai suna shi ibrahim ya ce eh shi ma iya da shi shi ma har yanzu ya aiko min ba da wannan na samu wannan baiti baitukan nan shi wannan malamin hatta ziyara ta kabarin shi ya akwai da dubar gayya wanda ake masa akwai in in da ake zai ya kada sa'annan ya kirga kayan shi gaba daya da tsada abokanansa saboda ba zai kawo kai ba a cikin baitin akwai baitin da najira cewa kabiruhum khalifatu muallim mata atahu talibu yuallim a sai zai musa ga yayin shi gaba daya sai ya ce jumlatuhum dassun ma'ana 64 abin da shi ma mutu gibrima ya ga gaba daya mutum 64 ne yi wannan malamin sai ko fara yin kuma ya fara wani irin yadda za ka gane da sai shan mamar gibrima ya binne da hannunsa iya hanyar mutum ashirin da tara sannan an samu bari guda tara wannan an kara zai baka jumla talatin da takwas sannan lokacin da yau zafi iya da yara goma sha biyar maza iya da kuma mata sha ɗaya in kara zai baka ashirin da shida in ka haɗa wancan zai na wasu sittin da hudu da. A wannan ‘ya'yan shehu kenan. To, shi shehu su waye ne wanda suke baban su da ko da ke mun san su mafi wasu su mun gan su wannan shekaka da shi ne kat. Ciki shehu yana cewa alhamdulillahi lazi hakama ala abdihil mauta. Bima'an al-fawci الذي لا معقب بحكمه ولا والفوت والصلاة والسلام على المنزل عليه كل نفس ذائقة الموت وعلى آله وصحبه الذين يتأذى بهم في الموت والفوت إلى فلان بالكرم والحرمة أرجو السلام والرضا والأمانة وبعد السلام عليكم فإن والدنا محمد غانم توفاه الله إلى ما عنده أول ليلة السبت لليلتين بقية من رمضان سنة يقول تريد قود سبعين ترى من الهجرة النبوية على صاحب الصلاة والسلام بأمر يناهض تسعين وترك ولله الحمد أحد عشر رجلا من البنين وثلاث بنات ونقول كما أمرنا بقوله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ونحن عازمون السفر إلى زيارة قبره يوم الاثنين القادم لأن أرواحنا عاريات أو ودايم ولا بد يوما أن ترد الودايم وإنما يلزمنا الاستبار والرضا بالجميع مجال الأقدار انتهى يوم الأربعاء السادس wannan rubutu ne wanda shai ya rubuta da hannunsa ba dan malaman suna da yawa ba sai in ce a mai da gamar babar mai sake karanta wannan ya fassara saboda bayan da ilimi cikin wannan manya-manyan shehunan shi zai fassara wannan ilimi na yana da karanci yanzu nan zai ce ai bai da bai da na'u bai da tsaro bai da kaza a ne ba kowanne a ciki ina dogara da wani wani bakare da ya rubuta marsiya ta shehu jibrima sai ce marsiya sun shekun mu ce daga sani kano sani gambo kano bangi aikinsa hatu yake sai babu ilimi ko gada amma in ka ji akwai sun da ya fada ba za ka ce sabai da ilimi ni son shehu nake da shi kuma ni ɗalibi ne a cikin kuma yadda shi yake noma malam bukarima marigayi limamin juma na salatare yana ce da ni wannan gonan da mutane suke zuwa garkai shi ne shi ne gonan a lokacin sai gonan ba ta isa mutane suna za ba ta isan gayya ya koma ya kama gona da zomana so da ya kama zoma a gona a zomana shi malam bakari nake cewa da su an yi magana ladabi duk da girman wannan mai zawiya kaninsa ne limamin gari ne mahaddacin ƙur'ani ne sanin fiƙu ne yadda malam bakar ta shayi baya baya liman da yake gaban wanda suke gayya lokacin tashi shi ne ya samu gode ya isa Allah ya saka in ya zo kuma inda gone ya tashi zai wa shayi bayani kuma shi ne ce lokaci kaza kuma za mu yi gayya haka kuma na ji daga wannan garin shi ko wanda yana rayu ana cin zamanin fidi kore shi ko yanzu mai yara sai so ba yake cewa lokacin da aka kama aka kama gonan domana ba a yadda wani ya fara noma ba aka tsaye da mutanen da suka zo gayyan farko kar kowa ya fara noma sai shi ya zo ya fara noma da da hannunsa aka masu doke suna tsaye masu noman tsaye suna tsaye da ya zo kai shi ya fi wani wani samari wani sauri ya sai kari abin da yake noma na tsaye shi ga shaka shi ya kai ya kawo inji mara idi mura kure so da ni ba da wayan da za ka yi gona a wannan lokacin balle ta ne sai shi ya daga wannan ce wannan shine ainihin noman da abin noman da yake da asali annabi adam da wannan ya fara noma. Ya ce wannan noman duke zaluncin sarakai ne ya sa ake yi shi. Sai ka je ka nemi abin da irin irin irin launin abin da za ka shuka a amfanin gonar kenan ka dinka yaki yin wannan din. Sai ka yi noman duke in ka gaba kai da doki sai ka kwanta. In ba ka kwanta sarakai sun samu sai a kama ka ja sai da ka bawa. to zalunci wannan ne ce kawo wannan a za mu tsaya a nan muna wa dukkan kowa da kowa Allah ya kai shi gida lafiya Allah ya ba mu albarkaci Shehu Muhammadu Jibrima